أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي dukkanin dangi na yabo da godiya da jinjina da kirari shi tabbata ga sarki mai kowa mai komai Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya sake kaddara darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma wanda muke gabatar da shi a dukkanin mako-mako a kuma wannan markaz mai albarka markaz adda'awatu ilallahi wa rasulu wanda yake karce dispensar garin da magaran jamhuriyar tunisia ƙasa ta yamma da cadi yau muna biyo da watan rabi'ul awwal wata na uku a kalandar ta musulunci shekara ta 1445 bayan hijira ta manzan tsira birnin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam daga birnin makka zuwa birnin madina wanda ya dace ko kuma ya muwafaka da sha bakwai da watan Satumba wata na tara shekara ta 2023 meladiya insha Allah kamar yadda muka faɗa ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma muna cikin suratul baqara kuma mun zo aya ta 61 insha Allah ba tare da lokaci ba akramakallahu tafaddal mashkuran ajura na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Allah tabaraka wa ta'ala yace innal ladzina amanu lalle kaga wanda suka yi imani wal ladzina hadu da wanda su yahudin wan nasara da wanda nasarawa ne wasabi'in da masu bautar rana su ne sabi'in Allah yace kawai man amana billah duk wanda ya imani da Allah wal yawmil akhir yayi imani da ranar lahira wa amila salihan yayi aiki mai kyau falahum ajruhum inda rabbihim irin wannan suna da ladan su inda rabbihim wajen ubangijinsu wala khawfun alaihim babu tsoro da tarrasu sun zo mutuwa wala hum yahzanuna babu bakin ciki da tarrasu sun gamu da Allah wannan aya nazalat fi ashabi salman al-farisi ta sauka game da sahabban abakkan salman al-farisi kun san salman al-farisi asalin shi dan faris ne faris wadda take iran ba farisan german ba نعم ita ce asalin faris ba wai faris ita wannan farisan german ta faranshi daga baya ne to faris asalinta ita ce iran to su kuma galibinsu da kristan to wannan aya ta sauka game da su baina ma huwa yuhaddisu nabi sallallahu alaihi wasallam shine salman al-farisi lokacin da ya musulunta ya mun ba da kisan shi Eh, sai ya zo gurin annabi in zakara a sahaba sai yake hudu ma manzan Allah a bakkan shi ba a khabarahu khabarahu sai yake ba manzan Allah labarin a bakkan shi faƙala sai ya ce kanu yi salluna a bakkaina suna sallah wa ya sumuna suna azi wa yu'minuna bika sun yi imani da kai wa yashhaduna annaka satub'asu nabiyyan sun shaida za a turo ka kai annabi falamma faraka salman min sana'ihi alaihi lokacin da salman da ya kare yaban wannan abakan nashi a gurin annabi muhammad qala lahu an sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce ya salman hum min ahlillah ya kai salman yan wuta ne su ina ba ta da yan wuta ne kai abin salman yake to to annabin ya faɗa ba akwai wani tantama fashtar da zalika ala salman salman abin ya mai tsanani fa anzalallahu hazi da aya sai Allah ya sauko na ayi eh wala fa anzalallahu ala hazi da fa kana imanul yahud annahu min tamassuku bit tawrat wa sunnati Musa alayhi salatu wassalam imanin yahudu ruko da at-taura to in kuma ka rike at-taura in annabi Muhammad ya zo to duk wani hukuncin at-taura baka yi ba shi yanzu bi zaka yi imani da shi annabi muhammad da alkur'ani ce babu zancen hukunci da addaura ke ne zai kamata ba a samu malam mai addaura malam mai zabura mai malam ne mai ga kamata a samu masha Allah saboda shi hukuncin shi yake yi a yanzu ake tahiya ba wai na wani annabi ba ta ai to wannan ai balaga qur'ani iri uku ce a qur'ani amma ka zo na kowace daya a cikin nan bakara ko daya a ma'ida daya a suratul hajj su uku ne kuma duka innal ladzina amanu wal ladzina hadu ita nan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina ka gani wanda suka yi imani wal ladzina hadu da yahudu wan nasara was sabiin to akwai daya a ma'ida ta kuma ce innal ladzina amanu wallazina hadu was-sabiruna wan-nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan fala khawfun alaihim wala hum yahzanun to kun ga ta ma'ida ta ta innal ladzina amanu wallazina hadu sai ta ce was-sabiquna kaga ita ka sabi'un da wawul jama'a nan kuma sabi'in da jarraya ina fatan ku innal ladzina amanu tamaida wal ladzina hadu wasabiuna wan nasara ina fatan ku da here aka kawo wasabiuna kuma aka shi da wawu sannan aka kawo to amma nan innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara da da nasara ya zo sabi'in ya zo kuma sabi'in nan ya kashi da ya jarraba kashi ba wawo ina ba za ku yamsa to akwai ita kuma ta uku su wanda ita kuma ta shafi wanda su duka cikin suratul hajj innal ladina amanu wal ladina hadu was-sabiina wan nasara wal majus wal ladina ashraku inna allaha yassiru bainahum yawm al-qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid to kun ga ta cikin suratul hajj kai kama da bakara amma ya aka mata mi'ar koma baya don ka san mai magana shi ne Allah cike ke da yare ba ya zai abu ya ta mai dama ta haji sai aka ce innan lazina amanu wallazina hadu wasabi'ina wan nasara wal majusa wallazina ashraku inna allaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah inna allaha ala kulli shay'in shahid ina ba mu ita ma ta yi kama da ta bakara sai dai an kara mata wani abu ne ta caccanza amma duka fasarin ɗaya ce domin ya aka ce abin da ya sa aka wuce wannan inan lazina amonu ai shi salman al-faris ko da aka ce mai abokan shi in mutane ya ga tuko to sai allah ya san ko inan lazina amonu lalle wanda suka yi imani wallazina haru da wanda ko su yahudi ne wanda nasara ko nasara ne wasabihin ko masu bautar rana ne kawai abin da ake so man amana billahi shi ne sharaɗin imani da Allah waliyon bil'akar imani da rana lamira ashe ko kai bai hude ne yanzu in ba kai ba imani da Allah ba kai ba imani da ranar lahira kai kafin ne ko kai kana cikin kabila ta mummune da aka taso amma ba kai imani da Allah da ranar lahira ba har yanzu kai ne kafiri ne kenan Allah ba kabila ku bai ke leka kai bai hude ko wani zare ko sabi'in ko cikin mu ne ka taso ni ake so objective objective kai imani kawai in ka fito daga cikin mummunai dan kai baka yi ba imani da Allah da ranar lai aikin banza ne ka fito daga cikin yahudu wanda an turo annaba da yawa baka yi ba imani da Allah da ranar lai ko da kana sallah kana taimako yanzu kafirai waye sun ba suna taimaka ma ba barayi to sun imani da Allah da ranar lai aikin banza ke ko shi ne baka jauzi imani da Allah da ranar lai wannan kuma yana nuna mana cewa ashe ashe ashe ashe yanzu wata rana annabi a umar sai zo da wata a wani allo na addaura wanda addakwai ayoyin addaura sun yi kama da ƙura'ani sai zo ce ma manza Allah manza Allah ga waɗansu ayoyi wallahi kama suke na addaura ne kama kuma magana Allah ce kuma sun yi kama da ƙura'ani manzan Allah ya hushi ya ce yanzu ƙirƙiro wani abu za ku yi ina da rai annabi ya ce na rantsi da Allah da annabi Musa yana raye da ba zai yalwace shi dole sai dai ajiye a taura ya bi ni ya yi imani a taura daga wajen wasu sauka wajen annabin wa annabin Allah amma da aka zo da wayansu ayoyi daga ciki annabin Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu kirkiro wani abu za ku yi ina raye ya salam to yanzu kuma yau wani ya zo ya ce wai ga wani salatin fati ya yi na annabi shi wacce a tauran ayoyi ne daga sama suka sauko wajen Allah wajen annabi Musa amma annabi ya hushi ya ce yanzu kirkiro abu za ku ina raye wancan fa daga sama ya sauko daga Allah zuwa annabi Musa ayoyi ne na Allah amma saboda yanzu hukuncin su babu annabi ya wushi to ya kake tsammani da annabi yana raye wani ya zo ya ce ga salatin fati wadda ba annabi bai waɗe ta wani daga bayan bayan kirkiro kuma ka ce dan Allah wannan mutumin zai zama kafiri ko ba zai ya zama kai ba na'am kai ba ina ba za mu yanzu dan Allah wai a taura daga wajen tawace littafi ne na Allah ya yarda da shi ya sauko ba annabin Allah annabin Musa kuma ya ci zamanin shi wannan addaure amma yanzu saboda hukuncin Qur'ani ya shahe koyu yanzu da za ka ɗauko addaura ko ayoyin addaura ko wai don Allah ne ya sa Kirista suka zama kafirai don sun ki bin imani da annabi Muhammad sun ki bin alƙur'ani suna bin injila to kai yanzu sai ka kawo ni abu ka ce wai wai salatin fati wai yayi na annabi yau aika gwa masu ma kai kafiri ba ma ka ce ya yi shi ba ka gwama su ma ka ce daidai suke ka yi wannan jinsu kai kafin saboda ka ce ga wata magana ta wani wanda ba wani wai wani shehu wanda wai ta yayi to salatin ibrahimiyya wahayi ne daga Allah saboda annabi wa ma yace ku anil hawa in huwa illa wahayi Allah ya tara annaba gaba ɗayan su kafu wa iza akaza Allahu misaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansuranna qala aqarartum wa akastum ala zalikum isri qalu aqararna qala fashhadu ana ma'akum Allah ya tara Allah ya ce fa man tawalla ba da zalika fa ulaika humul fasiquna Allah ya tara annaba tun daga annabi Adam har annabi Isa har annabi Ibrahim wai za aka zallahu bisa kan nabiyyi na Allah ce ku tsaya annaba wai da a ce da na rike alkawali da ku da annabawa lama a ce tukun min kitabun wai inda ba ku littafi kuna isar da sakon ku sun maja a kuma rasulun sai manzo ya zo muku shine annabi muhammad da tu'minan nabiyyi kun yi imani da annabi muhammad kai annabi ibrahim zaka bar annabcin ka ka ajiye littafin ka ka bi annabi muhammad kai aiki da littafin annabi muhammad ka yarda yace na yarda ku sauran annaba suka ce wallahi mun yarda la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna hamma kun azabi ala aqarartum Allah yace kun tabbatar Allah yace kun kun tabbatar ku sa hannu ayi sunye inda annabi da yazo da iyar da sakon shi ya tarro annabi Ibrahim da annabi Ibrahim sahabin annabi zai zama annabi Isa da sahabin annabi zai zama annabi Musa annabi kowa da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aqarartum kun tabbatar wa akasu ala zalikum isri kun rike wani alƙawarin qalu aqararna annaba kamkin su suka ce mun tabbatar Allah ya ce kun tabbatar kun tabbatarwa a ba wannan bane ke to fa shahadu wa ana ma kun bin da shahidi ku da kanku in kun tabbatar ni ma ina cikin masu shaida ni ne shaida wa kafa billahi Allah ku ya ga kowa ya shi na'am kai karshe sai Allah ya ce ba wai zancen kun tabbatar ba wallahi duk wanda ya warware alƙawari fa man tawalla ba an zalika fa ulaika humul fasiqun wannan annaba ne wani duk wanda ya juya an turo shi annabi ya zo ya kibin ya kibin annabi ya bi nashi Allah ya ce fa man tawalla ba an zalika wanda ya juya bayan wannan ku annabawa fa ulaika humul fasiqun bayan mun cire mai annabci kuma sai mun maida shi fasiki in ji Allah ya faɗi annabi Muhammad sai kai ne yau ka hudu wani wani matsiyacin abu ka ce wai ya hina annabi eh annabi Muhammad Allah ya ce duk wanda ya juya wai ka san wani abu Imam Muslim ya kawo wani hadisi yace annabi Isa ba zai dawo ba ai Allah ya ce wa ma qataluhu wa ma salahuhu walakin shubbiha lahu wa innal ladzina ikhtalafu fihi lafi shakkin min ina fatan bai zai dawo ko to annabi isa in ya dawo zai hukunci da hukuncin annabi muhammad ba da ba da injila ba ba da injila ba kai karshe ma annabi isa in ya dawo sahabin annabi muhammad Allahu akbar shi yasa suka ce ji annabi isa kashi biyu yake ce yayi annabci a zamanin shi kuma yanzu ya zama sahabin annabi muhammad shi ma wata fadala ce yanzu kai ne wai wani wai ya shiga kaba wai kwana arba'in yana roƙon Allah Allah ya bashi wani salati wanda ya hina wai yo kai imani da wannan ma kafiri ne Allahu akbar ina ba ta fara annabi Muhammad wa ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyi duk abin da zai faɗa wahayi ne kenan yanzu ta kai maganar wani shehu ta yi ta Allah haka ne hukaci wani ya ce ai salatin batun ai an samu shi daga ali bin abi in juwa to na ko an samu shi daga ali bin abi dalib kaddara kai aisha ta yi kusanci zuwa ga annabi muhammad sama da ali bin abi dalib tunda an tambaye manzo Allah wa kai zuwa duniya yace aisha to ko ita ta faɗa in annabi ya faɗa na annabi zai ko man sagir man sagir haka ne ko ba haka Allahu akbar ina fata mun fahimta haka ne ko ba haka gurundum ina fata mun to shi ne sai Allah ya ce wala kawfun alaihim wala hum in sun yi imani da Allah suka yi aiki mai kyau suka yi imani da ranar lahira Allah ya ce babu tsoro ta tare da su in sun zo mutuwa watakila in ka zo mutuwa abu ne mai tsoro Allah zai ce babu tsoro bayan ka mutu watakila kana da zuwa gidanka iyanka Allah ya ce wala mu ya zanar ba kai babakin ciki an sauya mako daidai yake da innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaikatu alla takafu wala tahzanu wa abshuru bil jannati allati kuntum wani guri Allah ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim allazina amanu Allahumma ja'alna minal muttaqin aya ta gaba mu dubo وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين Allah ya ce wa iz akazna misaqakum tuna lokacin da muka dauki alƙaw muka kama alƙawari ta tare da ku ina fata ku a waje ku wa iz akazna misaqakum tuna lokacin da muka rike alƙawari ta tare da ku su zuwa wai banu isra'ila an rike alƙawari da su Allah ya ce wa rafa'na fawqakumur tur muka daga dutsi saman ku kawai jibrilu aka ce ya dauki wani dutsi wanda zai iya rihe rigar ta sa akwai dutsen da in aka daga shi zai iya riye da magaram to su ma kama haka mala'ika ko yana da iko ya dauke kamar murigi ina ba zamu waraba ana boka kuma dor muka daga dutse mala'ika jibril Allah ya ce ku zuma atainakum ku zuma atainakum bi quwwati ku rike ku kama abin da muka baku da ƙarfi miye nabi a daura ku yi aiki da ita ku rike ta ku yi aiki da ita ba wai ko ku rike ta da kauri gan ba wai ku ce ku yi a'a ku yi aiki da ita ake wasu kuruma bi ku ambata abin da ke ciki ku yi wa'azi da ita la'allakum tattakuna haqiqa za ku zama masu takawa sai ka sanar da suka ga wannan sai suka ce wallahi mun yi riko da ita suka rike a taura suke aiki da ita ana sallah ana ana ta aiki shine wa izna taqana aljabala fawqahu ka annahu zilzilla wa zannu annahum waqi'un bihi kuzuma atainakum bi quwwatin wa zkuru ma bi la'allakum tattaquna wannan tana cikin suratul a'raf wa izin na taƙanar jabala fauka kaga nan sai aka ce wa izin aka zina misaka kun warafa ana fauka kuma ɗuru can kuma wa izin na taƙanar jabala fauka da jabal da ɗuru dutse yake dutse yake wa izin na taƙanar jabala fauka nan kuma warafa ana fauka kuma ɗura a ɗura aljabala ku zuma na ku bi kuwa ku rike abin da muka baku da kare ku yi aiki wasu ku ruma bi ku ambata abin da ke ciki la'allakum tattakuna haqiqa za ku zama masu takawa ka san me faru bayan sun yi rukwa sai aka janye dutsen ko to me faru sun mata wallaitu min bari da sai suka juye Allah ce yako kuka juya sai ko kuka juye bayan haka Allah ya ce Allah ya ce falaula fadlullahi alaikum in ba dan falala Allah akan ku ba wa rahmatahu da rahmashi wa rahmatuhu da rahmashi la kuntum min al-khasirin wallahi da kun kasance cikin sabon Allah sarkin hikima wai sarkin rahama yanzu bayan sun yi wannan suka zo suka kama ko kaman tubon mazuru da suka tuba sai aka janye dutsen da suka babu dutsen sai suka koma cikin sabo Allah ce in ba dan rahama ta ba da sai a sake turo dutsen Allah ya kashe amma Allah sai ya janye ya Allah mai rahama mai tausayi Allah ya yi tausayin ka saboda yadda mahaifiyarka take tausayi wallahi kisa wani da ya zo rasuwa wani yaro ilimi mahaifiyar shi tana ta kuka ta ta da ya ce haba mahaifiyar yanzu wajen waye da ya ce wajen Allah to da ke da ubangiji waye tausayi ta ce ina Allah ya kowa tausayi ya ce wajen wanda za ni ya yi kaddan Allah bari in tambaye ki wai yanzu in ke ce zan je waje ki kin iya jefa da wuta kin iya cutar da ni kin iya mun wani abu wanda zan cutu tace haba to ai duk abin da zaka ji dadi zan ba to yace to Allah ya hiki tausayi sama da yanda zaki me matsala Allah ya hika tausayin kanka da kanka subhanahu wa ta'ala la kuntum min al-khasirin sai Allah daga nan sai ya ce wala kada alimtum wala qad alimtum alladhina i'tadaw minkum fis sabati faqulna lahum faqulna lahum kunu qiradatan khasirin فجعلنا نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها
sai Allah subhanahu anan duka Allah yana kida ya ba yahudu ni'imar da wallahi ya musulmi wallahi man sagir ya musulmi ba ba maka wallahi man sagir mu yanda tijani shak babban malamin shak tijani kurumtum yake da man sagir mu ma muna da man sagir bayan man sagir muna da man bada masi man bada masi man bada masi ina ba za mu yarda kuma muna warwan nura wallahi Allah ce wala kada alimtumul ladzi na'tadaw minkum bis sabt wala kada alimtum hakika ku bisa allazi na'tadaw wanda suka ketare iyaka minkum daga cikin ku ku yahudu bis sabt game da ranar su fa kullu lahum sai muka ce da su kunu qiradatan ku kasance birrai kasi da kuna kaskanta wannan kissa ce wadda ta wakana a cikin suratul a'raf وسألهم عن القرية التي كانت هادرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم هيتانهم yau masabtihim shur'an wa yau malayisbituna la tati yahudu yahudu tuba ba muna da ta Allah mu wacce ta suke ku to muna da damu in za iya yi wa kuma sai Allah ya ce walaƙada alimtum hakika kun yi sani allazi na ata daumin kun fi sabta game da wanda suka ketare gamun kira da su a yahudu Allah ya so ya jarabce su da suka yi wannan lahin sai Allah ya ce kan wanda ya kama kira su ina fata mu kuma kiyin bai zawa ya ranar sudu wallahi ranar sudu har gabar teku yake zawa da yawa sai mun su dariya ko su wallahi yo Allah ne so ya jarabce su ko ki har ga sira musu ai wani wani es ko wa kai su ko she da yariya sai ce a yanzu ne za ku kusa su wannan sange in ku ga sirar su ku shiga kusa sange ku tattare ku tattare ku tattare in sun muku dariyar nan kasu koma in kuka tattare ku tattare ku yi in kuka rihe rasu ka ku kama ku bari gobe da sahirar ladi ya ku kama ya ku ɗauko ba cinya ba amma rayuwace suka tattare Allah ya so ya jarauce su ne kiyin bai zawa ya su shi da can Allah subhanahu wa ta'ala ya ce istatihim hitanahum yawma sabtihim shur'an kiyin ranar sun biye zo gaban teku wa yawma la yasbitu da la tatihim ranar da ba sun dubi kiyin da ya ki zauwa mu ma wuta yi kuma ga zahi eh tunda an yi minti talatin har da wani a bari a yi cike minti talatin da nawa ne mana da kai ishirin da takwas a yi talatin sai a cike tsora minti hudu ko uku ne da bakwai ne yanzu tsora minti uku ina fatan fahimta to a kai yawa yoyi gari yawa ya kai a sai sai can kuke kuma ta gila kai gwamro ne fara san ne gwamro ne inda ba gwamro ne yanzu su malar sadi ka ba eh shi yasa shi da mai ko sha bi ko mini ya kai babu matsala ba mai faɗa ba irin su man sagiri ba ne wayo ma la yasbitu na la tatihim ranar da ba rasulu ba kazalika na buluhum bima kanu yafsukuna haka muka jarabce su da fasikancin da suka yi to su kuma da suka yi wannan to he suka suka suka shi uku sai wa'ansu suke kamun kiyin su ranar subdu wa'ansu kuma sai suke wa'azi suna hana ka ai kamu rasudin to su kuma kashi na uku su yan ba ruwan mu su bisa kama kuma bisa wa'azi bisa bisa hana yan ba ruwan mu kenan yanzu ma akwai su sai su ce a su ayi wa iyaka ina to duk ayoyin horo da aikin karka aiki horo da aikin alheri karka hani ya zaka yi da su eh malam wannan ablayi to ka gani ko to yanzu azaba da ta zo shine Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi an jaina allazina yanhauna anasu wa akazina allazina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukuna da azaba ta zo sai ta hudi mutane biyu falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka manta abinda aka ambace su da shi wanda ake musu wa'azi kenan da azaba ta zo an jaina allazina yanhauna anasu masu wa'azi sai Allah ya mi ya tsirarsa su a kasin allazina zalamu bi azabin bai isin bi makanu amma sai muka kama fasikai wanda su suke kama yanzu kihin ranar sudu sai malamai suka ce to su yan ba ruwanmu ba a ce ba an kama su ba a ce ba an kyale su me yasa su ma sun ce ba ruwanmu shi yasa Allah shi ma ba ruwan shi amma hakikatan malamai suka ce suna daga cikin wanda aka azabtar saboda mi saboda su in muka lura su ai in ka in ka ki hana daga mummuna in azaba ta zo haka za ta hana wata kufi tunatan ne la tusiban lallazi da zalamu minkum kenan in ba ruwana da azaba ta zo su gaba da ta yi da su ko kyale su take har su in giza su ta yi an taya su ta yi ta suburbuɗa su ta sambade su ta sheke su kai mu ma mun sheke wasu barakan lamma a sha wallah da yi wasu barakan lamma a sha da Allah ila ila ta saka firkon a shi ta dagutun tana da naman fara tun da an samu minti talatin alhamdulillah mala ɗari ne da kullum sai a wala kullum fi halin nan